الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابكي قوة شدة إجراء دبو ديلا دريه دو دا أربعين دا شدة wanda ya yi daidai da ranar sha takwas ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fando dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul ahqaf tun daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na goma sha shida yau za mu tashi aya na goma sha bakwai zuwa abunda Allah maɗaukakin sarki ya so mu manta mun gabatar da zancen Allah subhanahu wata'ala akan wasiyar da yi ga mutum ɗan adam cewa ya yi biyayya ga iyayensa ya kyautata musu Allah kuma ya mana ishara a keɓance dangane da ɗawainiyar da mahaifiya take a kan yaro tun lokacin da ta ɗau cikin shi har lokacin da ta yaye shi kuma Allah nuna muna ya muna bayani na mudda lokaci da jinjiri yake ɗauka daga ɗaukar ciki zuwa yaye shi shine wata talatin kuma muka yi ishara da maganganu na malamai cewa duk wanda ya aure matarsa ta haifu bayan ta yi wata shida a gidansa, to shari'a ta jingina ɗaya zuwa gare shi, inda Allah ya bayyana shekaru na shayarwa shekara biyu ne wata ashirin da hudu. In an hada da wata shida sun zama wata talatin, kinan ana iya jingina ɗa ga mutum a shari'a ya zama ɗansa idan matar ta haihu ciki wata shida. Sai dai in akwai wasu dalilai da suka tabbatar da cewa ɗan ba nashi bane amma a shari'ance in babu wani shubha ko kuma wani abu da ake iya tabbatar da cewa ɗan ba nashi bane a shari'a dai ɗan nashi ne kuma mun ji wasu ci da mutanen kirki suke yi in suka kai wasu shekaru su ƙara tuba zuwa ga Allah malamai suka ce duk mutumin da ya kai shekara arba'in yana da kyau ya jaddada tubansa Allah ya bashi wata dama ya ƙara mai da hankali ya ƙara ƙwazo in shi mutumin kirki ne to ya dage da aikata aiki na kirki in ba mutumin kirki ba ne shi ya samu dama ya tuba ma Allah ya gara abin da ya sauro na kwanakin da ya rage masa a duniya amma su komawa zuwa ga Allah su ne fa wa'inda Allah yake karɓar kyawawan ayyukansu kuma sauran munana ayyukansu Allah ya kau da kai ya fi haƙƙin da yake tsakanin shi da su su kasance daga cikin aljanna ita fa aljanna shine alƙawari na gaskiya da Allah yake ma bayansa don Allah zai ba mu sinfin masu jayayya game da tashin alkiyama sai Allah ya ce wallazi qala li walidayhi uffin wanda ya ce da iyayensa tir malamai suka ce uffin kalimatul karahiyya kalma ce ta kyama wanda ya faɗi magana ta ahir ko ta asha game da mahaifansa guda biyu a ta'idani ni yanzu kuna yi mini alkawari ko kuma kuna gaya mini cewa an ukhraja za a hidda ni daga cikin kabari bayan na mutu wa qad khalatil qurun min qabli alhali jama'a da yawa fa sun wuce kafin ni kun fahimci wasa ƙoron yana ɗaukar zamunna ko ko al'ummomi da dama sun mutu kafin ni amma yanzu ku kuna ce da ni ni in nan mutu za a tashe ni wahuma yastabithanillah su iyayen nan guda biyu suna roƙon Allah subhanahu wata'ala suna neman gudunmuwar Allah suna ce da ɗansu wailak kai conka amin kai imani manan kai imani da Allah inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah na tashi alƙiyama gaskiya ne fa yaqulu sai shi wannan dan nasu ya rinka cewa ma hada wannan labari da kuke bani abinda manzon Allah ya zo da shi yana kira zuwa gare shi ba komi bane illa asatirul awwalin sai dai ƙarya ne na mutanen farko tatsuniya ne na mutanen farko maluma sun yi ta kawo bayani akan dalilin saukar wannan ayar wasu malaman tafsiri suna jingina wannan magana ga Abdulrahman bin Abi Bakar Abdulrahman bin Abi Bakar kafin ya musulunta babarsa da babansa suna kiran shi zuwa ga imani shi kuma yana ƙaryata abun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine abun da wasu malaman tafsiri suka jingina wannan magana amma ummuna Aisha Allah mu ƙara mata yadda an karat in yakuna hada fi Abdulrahman bin Abi Bakar ta musanta tace a'a wannan ayar ba an saukar da ita ne akan Abdurrahman bin Abi Bakar ba akan shi aka saukar da wannan aya ba shi yasa Imam al-Bagwi da ya kawo maganganun malamai yace wasahihu magana mafi inganci annaha nazarat fi kafirin aqil liwalidayhi wannan aya ta sauka ne akan kahiri wanda yake bijire ma iyayensa baya musu biyayya wannan shine ra'ayin Imam Qatada da kuma sauran wasu malamai na tafsiri kenan wannan ayar yadda Allah bai bayyana wane ne ba to abin da ya fi kar a keɓe ta da wani a ce wani shi ne aka saukar ma wannan ayar wa'inda suke kore cewa wannan ayar ba kan abdurrahman bin abi bakar aka saukar da ita ba suna ƙara kafa hujja da wannan aya da take biye da wannan aya da Allah ya ce ula'ikal ladina haqqa alaihimul qawlu wa'innan fa su ne wanda azaban Allah ya waje ba a gare su fi umamin fi bi ma'ana ma'a'umam tare da al'umomin da suka gabace su kada halatin ƙablihim min aljinni wal ins sun shuɗe kafin zuwansu na daga aljannu da mutane innahum kanu khasirina lalle wa'innan sun kasance asararru sun hallakar da kawunansu sina na Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta tace shi ko Abdulrahman baya cikin wa'annan dan me yayi imani ya kyautata imaninsa baya daga cikin wa'anda azabar Allah ta tabbata gare su baya daga cikin wanda yayi Allah ya alƙawarin zai azabtar da su kenan ba a jingina tabbatuwar saukar wannan aya akan Abdulrahman bin Abi Bakar wal ilmu inda Allah Allah madaukin sarki yake cewa ولكل درجات مما عملوا kowanne bangarori guda biyu suna da matakai game da ayyukan da sun ka aikata wale kullin ai ahlul janna wa ahlun nar ‘yan wuta a cikin wuta matakinsu na uku ba ba guda ba ne ‘yan aljanna a aljanna matakinsu na ni'ima ba guda ba ne me yasa mimma amilu saboda aikin da suka yi ‘yan aljanna aikinsu ɗaya ne wani ba ya fi wani aikin ƙwarai ba to bai yi wa ne mako ta zama ɗaya ‘yan wuta duk ‘yan wuta ne amma wani ya yi wani zunubi ko ba ku ba ta zama ɗaya dole akwai bambanci shi sa Allah ya ce wali kullin darajatun mimma amilu kowanne mataki mataki ne sakamakon da za a yi musu sakamakon aikin da suka yi waliyofiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun Allah zai cika samun su ayyukan su ba ta da an zalunce su ba maluma suka ce in akaddi bi zahirin ayan nan aljanna darajat ne amma kuma wuta darakat ne aljanna sama sama ake wata kuma ƙasa ƙasa ake yi to kuma an ce wali kullin darajatun min ma'amilu kowanne yana da matakai kenan sai a fassara kowanne bangare da wani nassi da yake fassara yadda yake kenan sai a ɗauki su 'yan aljanna sama sama ne wannan yana hawa na ɗaya wannan yana hawa na biyu wannan yana hawa na uku kuma etajin nan aljanna ba irin na duniya na ba tsakaninka da wani aljanna zaka kalla kamar yadda kake hangon tauraro a nan duniya haka ke hangon gidan wani kana ce kai ga ustaz can shi ma ustaz ma zai daga shi hanga wani na'am kana ganawa yana cewa to amma yanzu ko kana ƙasa da darajar wani in ka zo kana ganawa ko ba kana ana ganawa sai dai kun haɗu ne kamar ɗakin taro ne kuke haɗuwa ɗakin taro in an ka haɗu ka gayyaci baƙi sun ka je gidan waye a gidan kamar gwamnati in ta ɗakin taro nata ne amma in an ka haɗu kowa ya zo wa zai bugun gaba da shi babu ko tukamun ka gayyaci gidan taro ne saboda in ka je gidan mutum duk abun da yake akwai a gidan shi wanda babu shi gidanka sai a ɓoye shi ma idonka shi sai ka ga da gidanka da nashi duk ɗaya na cika ashirin ni ta kwana na ma wani wani banza yi duk gidanmu ɗaya ne shi ko in ya zo ziyarar gidanka da ya shigo sai ga ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ce tsali an da shigo aljanna ne amma ba ji daɗin ta ba shi ko sai gode ma Allah ce Allah na gode maka da ka bari ni aikin kwarai hannun hewa na aiki yau ashe gidan wani ma babu kaza ta wajen na babu bakin ciki kaga dai shi yanzu bai yi damuwa ba yayi murna ko kai kuma da ka zo ka yi murna dan haka wani kullin daraja kowa matakin shi na aikin shi zai zai samu ƙari na alheri na wata nema wadda kai baka da ita saboda in an zo a gidan aljanna fiha ma la ainu ra'at wala udun sami'at wala tara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da baka taba ji ba baka taba gani bai taba faɗo a tunaninka ba to abubuwan da za ka gani kai gidanka in ka zo za ka yi mamaki ku duba ku gani kutal an san kutal na ƙarshen da zai shiga aljanna za a ba shi kwatankwacin duniya so goma in an ka zo za a sa shi aljanna sai a ce da shi Allah ya ce da shi to kai ka yadda in baka matsayi mafi mulkin wanda ya mallaki duniya sai ya ce eh Allah ya ce na baka na kuma ƙara baka na ƙara baka kai na baka linki goma na wannan a ce shi ta shiga aljanna sai ce Allah kuma bayan ta ce sai a ce a shiga dai shiga sai ya zo sai a ce to an baka linkin duniya so goma kai ne kai kowa karancin rabo aljanna abin tambaya idan gidanka yayi girman duniya kadai ma in ba aljanna bane shekara nawa za ka yi ka yawace shi kun gane to bani ya zama linki goma wai kuma kai ne na ƙarshe To kaga yanzu wanda an ka ba wannan fegi in ka zo gidan wani ziyara sai a ɗiba ma iya fegin da a gidanka shi iya nan na za gani sauran me ba ka hange. Misalin da zan kawo ma inda za ka je gurin da yake akwai sahara kai tsaye iya ganinka ba nan ne za ka ga wurin ya ƙare ba. To sai ga iya ganin shi nan na iya abin da yake da shi ya gani nan na zai gani. kai kuma kana nan tsaye sai a ƙara ma tsinki shi inda ya tsaye ganin shi to kai ka ninka shi goma da hangi duk gidanka na aljanna malam za ka yi mamaki Allah kai mu aljanna mu dai ba mu shakka duk wanda ya hika alheri a aljanna ya hika matsayi ka'ida kenan haka Allah ya faɗa haka ma a cikin wuta duk wanda ya hika zunubi sai an ƙara mai wani nau'i na azaba wanda kai baka san da ita ba ولكل درجات مما عملوا kowanne ɗan aljanna da ‘yan wuta ko ana samun gwargwaron matsayin aikin da ya ne liyofiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun za a cika samu su ayyukan su bayi babu wanda za a zalunta wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari Allah yace ranar da za a bijiro da kafirai akan wuta an fahimci Hausa sai a ce da su adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ai kun jiyar da daɗin ku a rayuwar duniya dan daɗin da aka ba ku a duniya duk kun tafiyar da shi wannan tambaya magana ce ta wulakantarwa gare su azhabtum tayyibatikum kun fi jiyar da dan daɗin da kuka samu a duniya fi hayatikum duniya a rayuwar ku duniya wastamta'atum biha kun ji daɗi a duniya fal yawma amma fa yau ranar alkiyama tujzauna azaba lahuni za a saka muku da azaba na wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ard saboda ho abinda kuka kasance kuna aikatawa na girman kai a bayan ƙasa wa bima kuntum tafsukuna da abinda kuka kasance kuna aikatawa na fitar hanya ai bigar da haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba ko wa bima kuntum tafsukun da kuma abinda kuka kasance kuna aikatawa na fitar hanya na fasikanci shi yasa wasu malamai a wajen tafsirin wannan aya da Allah yake cewa wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar ranar da za a bijiro da waɗanda suka kafurci wa Allah subhanahu wata'ala ala ko 'alan nari akan menene akan wuta nan kafin a sa suna yanzu an bijiro da su za a sa su wuta kafin a shigar da su yanzu an bijiro da su ga su abin da ya rage an yanke muku hukunci an yanke musu hukunci dai wata za su shiga to ran nan sai mala'iku su ce da su alhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya kun tafiyar da dadin da kuka samu a rayuwa malamai suka ce tayyibatukum anan shine kuruciyarku kun lalata kuruciyarku a duniya ba ku yi amfani da ita ba jenis kun lalata su suna hange da zaran kuruciya ta wuce dadin ma na duniya ya kare duk wanda zai ce ma yana jin daɗi a duniya yana da ƙuruciya ne da tsuwa ya kama shi komi ya mallaka dai shi yana ta fama da ƙwayoyin magani ne don da ya samu ya rayu ashe da kaga tsoho yana kin bin Allah ka kalle shi kaga mahaukaci ka tausaya mai to me yake ji a duniya na daɗi bai iya sa dai bordala ya hito kasuwa sai a ɗaure shi a ce ya haukace in ya sa kefi ya sako gajeren wando sai a yi dare shi a ce ashe ba bazarare ne kai kudin da ya nashi dai shi ya nema ko wata mota ma in ya sayi hayo ba haram ba ne ya hauta amma da ya hauta ya ce tsohoncin ya zare shi dadin ya kare shi za suka ce a da haftun ɓayi ba cikin kun tafiyar da ƙuruciyarku shi yasa sai da Allah ya bayar da kado ga mutumin da ya yi amfani da ƙurcinsa don bin Allah. Zalla ya ce, Rana alƙiyama daga cikin waɗanda za a shigar da su cikin inuwa ta al'arshi akwai saurin da ya taso cikin biyayya ga Allah, har girma ya kama shi ya zama da tije shi dai ba cikin harka sabon Allah. Wannan kula da ya yi da ƙuruce shi sai a ce mai ranar ƙiyama kai ga naka kado, komo nan tukuna kafin a zo hisabi ka shiga cikin inuwa ta al'arshi. aiko ka san ana yi da kai tiyata ƙuruciya tana da matuƙar daɗi na sha gaya mana ka tambayi tsohon ɗan iska ka sha ka tambayi tsohon ɗan iskar da ya zama ustazu ka ce baba ya kake ji in ya tuna baya a gaban ka bai iya kuka amma in shi kaɗai ne sai ya yi kuka ce inda ya sani da ya zamo yaron kirki bai fi mutu ba ba ya yi sa'a ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban shi amma in ya tuna da na sani yake yi amma da sai ga mutum yana da ƙuruciya maimakon ya bi Allah sai yana bin duniya maimakon ya yi aikin ƙwarai kaga yana lalace an samu matsala jama'a to irin waɗanda suka lalata ƙuruciyarsu ba su bi Allah sadda suke da ƙarhi ba sai mala'iku su ce da su azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya kun tafiyar da ƙuruce ku a rayuwar duniya wastamta'tum biha kuka ji dadi a duniya sadda kuke da ƙarfi ku bi Allah kunki sai su ce da su fal yau tujzauna azabul hum yau za a saka muku da azaba na wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqq game da abin da ku kasance kuna aikatawa na girman kai a bayan ƙasa ba ta da wani haƙƙi ba wa bima kuntum tafsukuna da kuma abin da kuke aikata na fasikanci al fisq shine al khuruj an ta'a ko hita daga bin Allah to sai a ce yau ga saka muku Allah ya ci gaba da ba mu labari wadhkur akha adin ka ba su labarin ɗan uwan adawa shine annabi hudu iz anzara qaumahu bil ahqaf yayin da yayi ma mutanansa wa'azi a wurin zaman su da ake ce da shi ahqaf gane ko wani yankin yaman ne sun ce nan wajen hadar maut inda sun kai zama su adawa kenan ƙasan larabawa kusa da saudiya kusa da saudiya shi yasa in kana wannan yanki kana yawo zaka irin ganin wuraren da sun kai zama to nan yazo ina musu labari malamai sun ce nan dan uwan su ake nufi na na jini ba dan uwan su na addini ba to shi yasa Allah ce ka ba su labarin akha adin dan uwan adawa shine annabi hudu iz anzara qaumahu bil ahqaf yayin da yayi mu mutanansa wa'azi a wani gurin zaman su da yake a ahqaf yana nan kudancin jaziratul arab yake cewa wa qad khalatin nudru min bayni yadayhi wa min khalfihi manzanni sun shude gabanin zuwan shi annabi hudu wa min khalfihi haka ma bayansa manzanni sun zo sun shude duka abinda manzanni ke ce da al'umma su Allah ta'budu illa Allah kakubota kowa sai dai Allah subhanahu wata'ala inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni fa ina ji muku tsoron azaba na wani ne mai girma shine ini na ranar tashi alkiyama annabi hudu ko da ya zo ya yi nasiha ma mutanensa ya samu wurin da yake buga musu misali ku dubi annabi nuhu mutanensa ba su imani ba ga abin da aka yi musu sun gabace shi ko su gabace shi ba bayan ya shuɗe mutanen lodu sun samu labarin abin da an kai ma'adawa mutanen fir'auna sun samu labarin abin da an kai mutanen lodu duka bai musu amfani ba na haka shirya ta Allah cin Allah shirya da kai sai ka ce alhamdulillah Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari lokacin da yake musu wa'azi qalu sai suka ce da shi ajitana lita'fikana an alihatina yanzu ka zo nuna ne dan ka kawar da mu daga allolanmu gumakanmu da muke bauta ka zo ne ka kawar da mu daga bautarsu mu zo muna bautar Allah wanda ba su ba to ba za mu bi ka ba saboda haka fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo muna da abin da kake muna alƙawari na azaban in kai ka kasance daga cikin masu gaskiya mun dai ki imanin duk abin da zai faruwa ya faru to wannan magana da suke yi bai shiru ba kala yace da su innamal ilmu inda Allah ilimi sanin yaushe azaba za ta faru ga waɗanda ba su bi Allah ba yana gurin Allah ne wa uballighukum ma ursiltu bihi ni dai ina iyar muku da abin da aka aiko ni da shi ne walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ku ina ganin mutane ne da kuka jahilci azaban Allah kun gane ko ko kuma kuka jahilci abin da zai amfane ku ba ku san girman Allah ba ne inda kun san girman Allah ba ku neman Allah zo muku da azaba to haka ake kullum ya musu wazi sai su ce fa atina bi ma ta yaduna in kunta min sadiqin idan ka tare mutum ka nuna masa hannu ya kyale ka ka ƙara nuna hannu ya kyale ka ka dagale bakinsa bai ciza ba ka ƙara sa yatsa a baki bai ciza ba ai za ka ɗauka bai da haƙori ne wala ba a kai wajen ba ne in an ka kai wata gaba hannunka ya shiga a bakinsa bai koma wallahi to haka al'amarin Allah yake za ka yi yau ka yi gobe ai kawo ba a san da kai ba to yanzu sai an ka jarrabe su da fari suna da buƙatar ruwa ba abin da suke so irin su hadari idan kun yi shuka ƙasar ku ta bushe ruwa ya tsaya kun ka ga hadari ko manoma me za ku shi daɗi sun shantake duk abin da suka faɗa an ce idan maye ya manta uban ɗa bai manta ba shikenan sai ga hadarin azaba ya zo su ko suna da buƙatar ruwa suna kalla ana tabi ana murna ai ga hadari nan ga hadari nan suna wannan sai ce wasu kai ba hadari na ba kun tuna kun ce in zo muku da abin nan na azaba da ake faɗa kun tuna to ita ce yanzu in kuna da wata dabara ku yi Allah haka yake sai ya hankuli da kai amma fa idan ya kama ka ba da zaka yi to ku ji abin da yake cewa falamma ra'ahu aridan yayin da suka ga wannan azaba da suka nemi a zo musu da shi tun daga nan duniya aridan ya bijiro an bijiro musu da shi ta bangaren sama mustaqbila awdiyatihim yana tinkara wuraren zaman su mustaqbil ay muttajihan yana huskanta wuraren da suke a gidajensu suka ganshi kalu sai suka ce hadha aridun mumtiruna ai wannan hadari ne wanda zai zubo muna da ruwa mana wannan abu da ya bijiro muna to zai zo muna da ruwa ne daga sama bal ya ce a'a waye wannan magana annabi hudu sai ce bal a'a huwa masta'ajaltum bi ba hadari bane azaban nan na da kuka ce in an isa a zo da shi to wallahi shine rihun wannan hadari ba hadari bane da kun ka sani iska ne attahe fiha azabun ali tana dauke da azaba mai radadi to sai cike dauke ruwa kuma shi yasa yana daga cikin sunnan manzon Allah da ya ga hadari sai hankalin shi ya tashi shi shiga ɗaki ya hita ce hita nan shi zauna har aisha ta gano shi sai ta ce ya rasulullah ni dai na gane ka wai in ka ga hadari ana ta murna ga hadari ne kai kuma duk sai hankalin ka ya tashi ya ce mata aisha kin manta mutanen hudu da suka ga hadari sun yi ta murna daga ƙarshe sai Allah ya ce musu azaba ta to ni ma ina tsoron kai ya zama azaba ga mutane na shi yasa in na ga hadari in ba ruwa sun sauka ba samu kwanci hankali sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai yake cewa rihun fiha azabun alim ko iska ne yana dauke da azaba mai rade imam al-badawi a tafsirin sai kawo yace da iskan yayo kusan gari duk dabbobin da aka gari sai ya dauko su da mutane sun kaga lalle iska ne dauke da dabbobi bani ya ci sai suka gudu suka shige ɗakuna sai iskan ya zo ya tayar da duk abin da an ka ruhi haka ya fito da su yana yin watsi da su sai da ya gabayan su ga baki ɗaya da haka in Allah ya tashi kama ka wallahi ba a yi ma Allah dabara inda kake tahiya can sai Allah ya sa a ɗauko ka cikin sauƙi kuma a yi maganin ka kun ga Allah ya ba su dama amma ba su yi amfani da damar su ba sai Allah ya lissafa mana daga cikin abubuwan da ke amfanin mutum maza-maza masu kawo mai ɗauki nan da nan su ne wa'inga amma su ba su amfani su ba Allah ya ce na daidai wale ƙad makanna hunfi ma in makanna hunfi haƙiƙa na ne ko? to don miru kulla shai'in bi amin rabia ita wannan iska tana hallakar da kowane abu da tabbata kansa shi ne tudamir kulla sha'in bi amin rabbiha ai kulla sha'in marrat alai duk abin da tabbi kansa wanda dai Allah ya ce ta'azabtar da shi to duk abin da tabbi kansa tana halakar da shi ne fa asbahu aka yi bi amin rabbiha da umarnin ubangijinta fa asbahu sai suka waye gari la yura illa masakin ba a ganin komai sai da gidajen su duk Allah halakar da su kadhalika najzil qaumal mujrimin kamar haka ne muke aikatawa ga mutane mujrimai mana mutane kafirai wanda suke saba mu mun tashi halaka su haka zamu cikin sauki yanzu sai ga wasu suna ganin su adda duniya su adda karhi a duniya Allah in ya tashi sojojin da ke zagaye da kai shi sojojin Allah habu in ya tashi ya kakka ba sai an ta yan ɗauko su bane suna tare da kai na suna tare da kai kaga ashabul fil da aka tashi halaka da su mai an kawo tsuntsaye in zo sai ka soya shi ka ci in ya ganka shi gudu ba aiko shi ba ne ya aiko shi sai dai ka gudu kamar shi lamarin lokacin da ya zo aicewa na ibrahim ka taho da sojojinka ni zan taho da nawa in allah ka ya samu mu gwara na ibrahim ya zo ya ce da na ibrahim na sojojin ubangiji ka na bayan ce suna nan ta sai ya dariya ya ce ka jiwa ana nan sai an ga sauro ya taho su mina na ce su na ga su da sojojin allah su taho kafin a jima kowa na haka yanzu kowa ya da makami ya da abin hawa ta kan sheke yi sauro ai sai kan mummuke shi ko a ba ana suna ganin sun cika sun batse sai Allah ya turo iska ce ai maganin su da iska wasu kuma ai maganin su da alƙunuti ko ba ga bane sai Allah ka karbi addu'o'in mu ina na muke kun za wannan magana da wasu suna muna yin ta sai su ga anya ko mu koma siyasa ne a mu ba mu koma siyasa ba kasan mu muke roƙon Allah ya tsare wanda zai cutar da kasan mu Allah ya muna maganin shi ya katta kenan karka damu da nawa wane ya baka a adibi makomarka nan Niger in dai ba ta da lahiya komi kake ganin ka tara wallahi zaka gudu ka bar shi yanzu muna da kuɗi ne me yasa mun ka zauna muna karatun na saboda akwai zaman lahiya tu wanda zai cire muna zaman lahiya Allah kakka bar shi ya zauna lahiya Allah ka zauna da mu lahiya eh Allah yake cewa wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi makkannahum ai a'tainahum haqiqa mun ba mutanen hudu fi ma in makkannakum fi abinda ku ma mu ba ku shi abinda ake nuna tamkini ai asbabu tamkini duk abubuwan da in kana da su bai kamata ka mutu ba suna da shi amma da ba su bi mu ba mun hallakar da su da muke so ina ana gaya ma mutanen manzo sallallahu alaihi wasallama cewa su bi hankali suna ganin kuɗi ne suke da shi suna ganin ƙarfi suke da shi tsawon shekaru suke da shi Allah ya ce wala wancan dun mun ba su amma da ba su bi mu ba yau ba su sai Allah ya ce wala qad makkannahum ai a'tainahum susuwa mutanen annabi nuhu min asbabit tamkin duk abubuwan da zai sa a zauna mun ba su ai malam nuqikum shine fi ma in makkannakum fi ai abinda ku mu ba ku walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fi hakika mun ba mutanen hudu abubuwan da za su tabbatu a duniya abinda ku bu mu ba ku shi ba su waja'alna lahum sam'an mun sanya musu kunne na shi wa absaran da gani idanuwan da za su yi dubi su gani wa af'ida da zukata da ya kamata su hankalta da su kun ga wanga abubuwa guda uku abubuwa da Allah yake ba mutum su zamo dalilin tsirarsa in yana da rabo duk wanda yake da wanga abubuwa guda uku bai amfana da su ba to wannan ya zama asararre yanzu an ka ce ku ta kanku ga sunan in kana gani sai ka yi pet makawowa sai dai shi ta haka ko ba haka bane in kana ji an ka ce wani arce gashi nan bayan ka sai ka fece in kurma kake ba sai an kama ka in kana mahaukaci ana ce kai wannan abincin bai da kyau sai ka ce ba ka ce saboda akwai hankali in mahaukaci ne sai ya ce kashe shi ko ba haka bane Allah duk ya ba mu wa'annan ba a banza bane dan mu hankalta mu bi shi mutanen hudu Allah ce ya ba su wa'annan abubuwa amma wallahi ba su musu amfani ba shi sai Allah yake cewa fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay ma'ana jinsu shine fama agna anhum sam'uhum jinsu bai amfana da su komai ba wala absaruhum haka ma ganin da suke bai amfana da su komai ba inda ba za su ga gaskiya su yi aiki da ita ba wala af'idatuhum haka ma zukatansu ba su amfana da su komai ba shi ne min shayin komai ba su amfana musu ba me yasa idkanu yashhadu na bi ayatillah saboda sun kasance suna jaya game da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abun nan da suke izgilanci na azabar Allah sai ya auka musu ce yana ganin ai akwai saura akwai saura wani sai suna saba Allah yana cewa tuba zai tuba zai shi bai san kwanan ya kare ba sai ya kwanta sai ya kasa tashi na haka lahira kullum cikin shirin lahira na ake in dai mutum na da rabon lahira kullum yana cikin shiri yau dai ina yin kaza amma ba tababba ne wurin ya tsaya min ina ganin ko daga yau nan ya an ga gobe ko daga gobe ne shi yasa idan mutum ya ya fahimci abin da Allah ya muna ni'ima wannan guri da Allah ya sa mun Adam ni'ima ne dan da Allah bai sanya ma guri ba wasu da yawa da sun tsada ko kasuwa ka taba ka kare nan zuwa saboda kana ganin mutuwar ta zo inda wani warin ka ya mutu kai ma kana sanan ka amma sai Allah ya sa muna guri bari mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza har dai lokaci ya zo Allah ya sa mu amfani da damu wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura Allah ya ce mun halakar da waɗanda suke zagayenku na daga garuruwa mana mutanen garuruwa mun halakar da su kagare adawa suna yankin haka yankin hadarin mota kusa da su suke ba samud da samudawa ba ƙaunin lot da mutanen lot su ma mutanen lot ba su da nisa har yanzu akwai buhairatu ƙaunin lot kudin da aka kashe su suna biyawa su gani mun halakar da su wasabu madiyan su ma asabu madiyan da duk Allah ya ce mun halakar da su duk suna nan zagaye da ku mutanen makka kuma kuna da tarihin su kun gani kun jiya sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un haka ne ko kuma mun nau'anta mun zo da ayoyi mabambanta hujjoji mabambanta tasrifi da shine mu kawo muku wannan aya da waɗannan hujjoji mu kawo aya da waɗannan hujjoji dan me dan dai menene la'allahum yarji'un dan su dawo su koma su bi Allah walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura hakika mun halakar da mutanen garuruwa dan ka ce qura gari ko to ma abuta garin ma'ana ma abuta garuruwa da yawa mun halakar da su suna nan ma haulakun wanda suke zagaye da ku shine wala kad ahlakna ma haulakun min alqura mu halakar da mazauna garuruwan da suke zagaye da ku na daga ma'abuta garuruwa wa sarrafna alayati mun kuma caccanza ayoyi ana mun kawo muku ayoyi mabambanta da za su sa ku gane hakikanin mu ya cincinta abota ma la'allahum yarji'un da su koma mu Allah subhanahu wataala falawla nasrahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alaha Allah ya ce to ta yaya ne shine falawla ko kuma dan menene nasarhumul ladina takhadhu min dunillahi qurban abin nan da suka rika kuma bayan Allah wanda suke neman kusanci da shi dan me bai taimake su ba dan me bai tunkuɗe musu azaba ba bal ballu an Allah ya ce ai wa'annan kuma kan nasu sun bace daga ganin su sun gudu sun bar su zalika ifkuhum wannan kirkiran ƙaryarsu ne wa makanu yaftarun da abin da suka zance suna kirkirowa abin da ayar take nufi sanda Allah ya tashi halakar da waɗanda suka rike gumaka abin bauta gumakan su ya ba su taimaka musu ba sun taimaka musu a'a kenan gumakan su ba su taimake su ba ba su kare su da wani abu ba to kenan wannan abin da suka rika a matsayin Allah wanda ba Allah ba ƙarya ce da suka kasance suna kirkirowa sai Allah ya zo ya ba mu wata kissa wannan tana daga cikin tasliya ma'ana ban haƙuri da ƙara kwantar da hankali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wa'azi makka sun ƙi karɓa ya buga ya buga sun ƙi sauraron shi sai Allah ya ba shi wani sirri sai ce ai kakka da mu sadda mutane ke ƙaryata ka aljanuna na sun yi imani da kai hasali ma sun fara wa'azi kina ashe harka tana yi kina sai Allah ce wa id sarafna ilayka nafaran min aljin ka ba mutanen ka labari lokacin da mun ka aiko maka da wasu bangare na aljanu nafar ay fariqan min aljin wasu jama'a daga aljanu yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu yayin da su wa'annan mala'iku suka halarto hu ay isma'il qur'an liyanda sun kai zo don su saurari alkur'ani su aljanna shi ne falamma hadaruhu yana sun ka halarto saurari alkur'ani ƙalo sai suka ce ma junansu an sito ku shiru ku shiru ku saurara falamma qodiya yayin da aka ƙara karanta musu alkur'ani lokacin da manzo Allah ya gama karatun alkur'ani wallau ila qaumihim mundirin sai suka juya ma mutanen su suna yi musu karkade suna yi musu wa'azi wasu malamai suka ce hakan ya faru ne lokacin da manzo Allah ya tafi Taif Makka yayi wa'azi yayi wa'azi sun kiji sai tafi Taif bayan ya zo yana yin sallah sai mala'iku aljanu suka zo suna sauraron karatun shi yaya hakan ya faru za mu zo a cikin suratul jinn mu je lokacin da aljanu sun je sama su samo labari sai suka ga an hana musu labari suka ce duniyan nan wani abu ya faru a je a binciko to wanda an ka tura ta bangaren makka sai suka ji manzo Allah yana karatu sai suka ce ku saurara da suka ga muji sai suka ce kun ga wangan mutum abinda aka sauko mai shi yasa ba ma iya zuwa mu samo labari daga sama na haka mu saurara mu taimin mutane wazi sai suka karba nan take suka je suka yi imani malamai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aljannu suke saurare bai da labari sai da Allah ya ga mai ce ai aljannu sun zo sun saurare ka sun ma fara wazi wasu malama suka ce a'a ya samu labarin ne a wata bishiya da take a gurin wasu malama suka ce a'a ya sani sadda suka saurare shi ya sani dalili akan haka wata rana sahabbai sun waye gari ba su ga manzon Allah ba suka diba ƙasa da sama babu shi duk inda ake tsammani a ganshi ba a ganshi ba sun kasa kwana hankalin su ya tashi sai da an yi sahiya ta yi asubahi ta sai suka ga ya hito ya shigo gari suka ce da manzo ai jiya mun kasa kwana mun kwana daren bakin ciki mun neme kamar rasa yace a'a wani ne daga cikin aljannu ya zo ya ce mi in je in yi musu karatu lokacin da niji ni musu karatu sai niji ni ga wurarensu da yadda suke dafa abinci suka ce ga halin da muke ciki abincin da muke ci ga yadda yake a sa mun hannu wani abinci ya kamata mu rinka ci zala ya ce to abincinku duk dabbar da dan adam ya yanka ya ce ya da kashi da kun dauka kuka ce bismillah zai komo sabo kawo kawo ba a taba taba shi ba shi a abincinku su kuma dabbobinku kashin dabbobin mutane da kun dauka zai zama abincin dabbobinku shikenan sai mu zala ya ce to ku kuma daga yau duk wanda ya kashi ko fitsari kada ya kashi kashi da fitsari in kada ya shi kashi kashi da kashi ko ya sare kashi fitsari da kashi ya ci saboda abincin ‘yan uwanku ne, haka ma kashin dabba, kada a share kashi da shi, kada a share fitsari da shi saboda abincin dabbobin ‘yan uwanku ne aljanna. Shi yasa waɗanda suka karanta wannan hadisi sai suka ce, "A, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da yake karatu aljani suna jin shi ya sani." Sai suka ce, "A, duka riwayoyin in an haɗa su kowane ya tabbata." ya taba ya karatu bai sani ba aka bashi labari ya taba zuwa ya musu karatu da abin da ya kama da wannan Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya madaukin sarki yake cewa kuma daga cikin abin da zamu tsoro a cikin wannan aya da Allah ya ce wallau ila qaumihim munzirin sai suka je suna yi mutanen sa gargadi bambanci da magana bambancin shine manzo shine aka aiko shi zuwa ga aljannu da mutane gabaki ɗaya na duniya kaf aljannun duniya gaba ɗaya manzon Allah shi ne annabinsu haka ma mutanen duniya sai nan ne malamai suka ce sannan bambanta magana na biyu shine cikin aljannu akwai manzo ko babu manzo dan me wallau ila qaumihim munzirina kenan su sun dauka ne daga cikin abin da ake aiko ma mutane su zuciyan su ma su mana su wa'azi wal ilmu indallah da wannan ne suka ce a babu manzo a cikin aljannu inda Allah bai ambace su da ya aiko musu da manzo ba ya dai ambace su da su ma suna sauraron abin da manzo Allah ya zo da shi su je su yi mutanen su wa'azi da suka saurara qalu suka ce ya qaumana ya ku mutanen mu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun saurari wani littafi da aka saukar da shi bayan shudewar annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gasgata abin da ya gabace shi na littattafai yahdi ila alhaq wannan littafi fa yana shiryarwa ne zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa ne zuwa ga hanya mai kakkiya shine musulunci abin tambaya suka ce inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa haka ne ko shin tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da annabin musa akwai annabi tsakanin su ko babu tsakanin littafin alqur'ani da littafin annabi musa akwai littafi tsakanin su ko babu mista aka tsallake littafin da manzon da yake tsakanin musa aka kai magana zuwa ga annabin musa an gane tambaya za ko shi ne tambaya da injina da alkur'ani da kenan
saboda daga su wancan sauran da kyau ba su shafi hukunci a taura amma shi ƙurari ba ta shafi biyu kenan na'am a ƙaro muna an gane misali duka yana daga cikin shefan kwakwalwa ko ba kawai na'am ta magana wanda aka ba nan musa na'am wanda aka ba nan isa na'am sha da bisa guda biyu da samu
injila ta aka ba shi eh to wallahu alam duka dai kowa Allah saka da ne ko ba ka bane wasu malamai suka ce inda duka wannan yana daga cikin abin da ake ce afala ya tadabbaru da alquran ko ba haka bane in ka karanta aya kadan tsaya kadan ciro wani abu missa an ka ce kaza kai ma sai ka wasa kwakwalwarka shi alqurani har duniya tare da haka ake tafsirin shi wasu ka ce saboda ita injila ciko ne ga attaura kamar ta cika attaurar nan kenan duka suna zama kamar abu guda ne na haka an ka ambaci attaurar ya isa da ko ana buƙatar wani labari da yake cikin injila ana samu shi a cikin attaura shi kenan wallahu alam ya kaumana ya ku mutane na ya ku mutanen mu ko ajibu da'i Allah ko ansa kiran Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku daga cikin zanubanku wa yujirkum min azabin alim kuma Allah zai kare ku daga azaba mai radadi yana daga cikin abun da yake sa a samu gafarar zunubi amsa kiran Allah imani da Allah yin haka kadai yana jayo ma samun kankar zunubi yana jayo ma samun nisantuwa daga azabar Allah haka imani ba karamin daraja yake da shi ba wanda to Allah ba imani ya gode masa ومن لا يجيب داعي الله duk wanda yake amsa kiran Allah to fa shi sani falaysa bi mu'jizin fil ard ba fa zai gagare Allah bayan kasa ba walaysa lahu min dunihi awliya kuma baya da wani waliyyi kuma bayan Allah kun gane ko ma'ana baya da wani masoyi da ya isa ya kubutar da shi daga azabar Allah in Allah ne ya yi masa azaba shi sa Allah ya ce wa man la yujibu da'i Allah duk wanda baya ansa kiran Allah mudan Allah kiran Allah menene kiran Allah manzon Allah kenan duk wanda bai amsa wa manzon Allah game da abin da ya zo da shi Qur'ani ya ce kaza ka ji akai kunnan uwar shegu Allah ya ce to a gaya ma falaysa bi mu'jizin fil ard ba zai gagare Allah bayan kasa ba walaisa lahu min dunihi awliya kuma baya da wani majibanci al'amari da zai kubutar da shi daga azabar Allah ulaika fi dalalin mubin wa inna suna cikin bata mubayyaniya awalam yaro shin su wa'annan mushrikai ko kuma wa'anda ke ƙaryata Allah da abinda manzo ya zo da shi ba sa ganin cewa anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah fa shine ya sammai da ƙasa kun ji ana son a haɗa ƙarshen surar da farkon sura ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wal ladina kafaru amma unziru muridun ko ba haka bane yanzu ana son a haɗe sai a shiga wata sura sai sai Allah ce awalam yarau shin su kafiran nan da ke ƙaryata Allah da manzonsa ba sa ganin cewa annallahu alladhi khalaqas samawati wal ard Allah ne fa ya san mai da ƙasi, walamin ya aya bi halƙihin, ko ba haka ba ne, ma'ana bai gagara yin su ba, bai gajiya wajen yin su ba, ba su gagare shi ba. An fahimci wasa? Walamin ya aya bi halƙihin ai lamin ya ajis an halƙihin bai gagaro ya yi su ba, kenan sai ka ce ba su gagare shi ba. duk da girman da suke da shi inda sama da ƙasa ba su gagare ba bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta yana da iko ya raya matattu bayan sun mutu yanzu kai dan tsiko da take ganin eh, an mutu ba a tashi shi ne ake cewa kai an fai kaza dole ka shiga kanka Kenan, an yi sama da ƙasa dole kai ana iya yi ka ba ma za a yi ka ba an wayi ka ne yanzu kai rigima da kake wa ba za a tashe ka ba ne kai ga zan dai karambani ya mu mutun yawa wallahi ai wanda da yake ganin ba a tashi karambani shi ya yawa bi qadarin ala an yuhyiya al-mauta Allah yana da ikon ya raya matattu bala haka al'amarin yake haƙiƙa innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi Allah mai iko ne akan komai ko bai ne yana iyawa wa yau mai yu'radul ladina kafaru 'alan nar ranan da za a bijiro kafiri a gaban wuta za a shigar da su wuta alaysa hada bil haqq sai malaiku su ce da su ashe wannan ba gaskiya bane yanzu ba ana so su bada amsa bane ga amsa da ake to ga wutan nan ba kun ce ya mutu ba za a tashi ba ashe wannan al'amarin ba gaskiya bane qalu bala wa rabbina sace eh mun rance da ubangiji mu haka ne gaskiya ne wuta gaskiya ne qala sai a ce da su faruqul azaba bima kuntum takfurun to ku dan dane azaba ga mun abin ko kasance kuna aikata na kafirci kaga adalci na Allah sai an gaya musu abin da yasa za a yi muku azaba saboda kaza ne dan kuna kafirai ne za a yi muku azaba inda musulmi kuke ba a yi muku abu na biyu tambaya wannan ta wulakanci ce kamar dai police da mai laifi wannan misali duniya yana maimaituwa yanzu an kama ka an yanke ma hukuncin za a rike ka polis sun sa'a sun sama menotu an yi komai kana zaune sai ne zai ce a aboki na lahiya sai ka fara zubowa ai wallahi daga kana ci ikon Allah ga kan mutumin kirki salihi sai ka ga mu da labari sai shi talla baka ba sai da taye shi ka gane ko kenan in ka yi laifi ran da ka shiga hannu za ka gane laifi bai da kyau na ka kai ƙoƙari ka zama mai shuka alheri ka shuka alheri shi yasa wannan ma sai tuna min je ana kama mashinan mutane abinda muke ba mutane shawara wanda bai da takardu ya takardun shi wanda bai da takarda ya daure ya takardar shi ko ba ka iya duka alal akalla kana da wasu duk muhimmai ka yi saboda in aka ce za mu zauna kara zabe babu doka ba aiki da doka ƙasar nan tana gyaruwa ba ta gyaruwa haka mu cire son rai mu yi hankuri Allah ya ce Allah wa adi'ur rasul wa menene wa ulil amri minkum bin na gaba bin Allah ne matukar dai bai ce a saba ma Allah ba abinda hukuma ta ce tana so in dai bai saba wa Allah ba ko babu daɗi mu daure mu yi sai a zauna lahiya Allah ya samu dace Allah ya ce da annabi fasbir kai hakuri kama sabara ulul azmi na rusul ko ba haka bane kamar yadda ma'abota azma daga cikin manzanni suka yi hakuri malamai to sun yi ta sabani game da su wane ne ulul azmi kowa dai da abin da yake kawo wasu su ce ulul azmi su ne su hudun nan nabi ibrahim nabi nuhu nabi musa nabi isa nabi ɗinsu manzon allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a ulul azmi annabi annabi shu'aibu annabi hudu annabi lut annabi hud manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim wasu ka ce a'a ulul azmi shine annabi ibrahim inda ya hakuri dan shi yanka wane ne dan shi yanka dansa shi ma annabi isma'il ai yayi hakuri dan zai bari a yanka shi annabi yaqub shi ma yana daga cikin ulul azmi dan yayi hakuri da ya rasa dansa annabi yusuf annabi yunus yusuf yana daga cikin ulul azmi saboda shi ma yayi hakuri lokacin da ya rasa mahaifinsa an fahimci hausa da abun da ya kama da shi shi yasa imam al-bagawi yake ce annabawan Allah duka ma'abuta azma ne abin da yake cewa azmi shine jid kokari ulul azmi ma'abuta dagiya da hakuri harkar da'awa sai da dagiya da hakuri sannan a cin magaci haka neman ilimi yake sai da neman dagiya da haƙuri sannan a cin magace ko da in kawo mana misali in mutum yana ganewa babu abin da yake da daɗi irin neman ilimi idan Allah ya sa kana karatu kana neman ilimi ka ba kanka shekara ashirin na zuwa makaranta ne na Allah wanda ya shekara ashirin na zuwa makaranta zai dan samu ko ba zai samu sai ka sa a ranka za ka yi ƙoƙari ka samu shekara biyu ko uku na da'awa in ko akwai rayuwa daga nan dai ka kama harkar da'awa ga dangaren ita da'awa kullum ana yi amma kama ta ga dangaren ya zama to ka samu makami shin da Allah ba shi riba ba ko baka mutu ba sai Allah ya kai ma niyyar ladan ka inda kana da niyya amma yanzu waɗanda muka ce ku taho mutai suna ganin ba a zuwa ko ina da Allah muna tare da su a yanzu ko ba mu tare da su suna kaso ga ko ba su kaso ga suna garin ga ko ba su garin ga amma a haka dai mun ce da mu juna ko ba mu ce da mu juna ba in Allah ya bar mu a haka kuna ganin muka shekara goma ina za mu kai Ai, Allah dai sani amma dai da an wurgo an san dai ba inda ake je ba ne da ta haka sai an dage Allah ka samu dage sannan Allah ya ce da manzonsa kun dai ji bayani ko fasbir kai hakuri akan ƙaryata wadda suke ma kama sabara ulul azmi kamar yadda ma'abuta kokari da azma da suka yi hakuri shi yasa suka ce ulul azmi min ar-rusul shine annabi nuhu da ibrahim da musa da isa alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai maganar wasu malamai wasu malama suna ganin a'a ai akwai wasu ma ban da su wasu malamai suka ce a duk annabawan Allah ulul azmi ne inda banda annabi Yunus missa shi Allah ya cire shi a ina mu karanta wannan aya mu gani haka ne ko a wannan ba kawo shi ba can da Allah ya ce wala takun ka sahibul huti kun gane ko to a waccan aya sai malama suka ce duk annaban Allah ulul azmi ne banda annabi Yunus dan shi Allah ya ce kai manzo Allah ya zama irin shi inda shi an ce tsayadan da ya ji maƙi sai ya gudu amma abin tambaya mai karamin daraja ne ko mai babbar daraja ne ai akwai hikima da yasa Allah ya sa Yunus ya bar mutanansa hikima daga ƙarshe ta bayyana ko bata bayyana ba dan Allah ya nuna mai ya nuna mana na daidai a harka dawa sai an yi haƙuri zai iya yiwa kayi kusan cimma abin sai ka bari ashe yunus gab da mutanensa su yi imani na sai ya gaje ta su kuma gudun da ya zama alheri gare su don dama ashe iskanci suke mata sun san gaskiya ya mamjansa yanzu kawo mace in tana ƙoshi tana fi son ka ta yi matsayin yau da wani ta gobe da mai ta kace jigilar mutu ta aza kuka wallahi ta bari Allah ya samu dace da kuma duk dai abin da Allah akwai hikima ko Allah yake cewa wala tasta'in lahum kada kai musu gaugawa mana ka kai gaugawan neman Allah musu azaba ka kyale su ka annahum yawma yarawna ma yu'adun ka dai ce su kafarai radda za su ga abin da aka musu alkawari na azaba lam yalbathu ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min har sai dai wani dan lokaci na yini bala kai aikin ka iyar da sako ne kawai mana da'awa iyar da sako ne fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun babu wanda za su halaka game da abin da ake kiransu sai dai fasikan mutane mana shin akwai waɗanda za su halaka su shiga azaban Allah don sun kibin da'awa in ma akwai su to ba kowa ba ne mutane ne fasikai wanda su kafircewa Allah Allah maɗaukin sarki ka karɓi daidan mu kuskuren mu Allah ka yafe mana mun zo ƙarshen suratul ahqaf in Allah ya kamna da zamu tashi suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa abin da Allah ya so subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik